الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد بهذه وبعد أن تنبات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo wa ashirin da biyu ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da tara ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci imamu masjidu shehu islami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi da ke nan layin zamfara a unguwar tudun jikin a garin zaria kuma wannan daura da ake gabatarwa tana zuwa ne a ƙarƙashin markazin wayin islami wannan kuma shi ne yininmu na tara a cikin kwanaki goma da aka ware domin gabatar da wannan daura kamar yadda muka sani allah ya azurta mu da kammala littattafai guda biyu da aka sa a cikin hudu suna muna godiya ga Allah cikin sauki godiya wacce ba ta da iyaka izinin Allah su ma sauran muna fatan iya kammala su ba tare da wata wahala ba a yanzu littafin farko da za mu karanta shine kitabu da ilmi na babban malami al-imam al-muhaddis al-allama abu khaisara zuhairu ibn harbi al-nasa'i rahmatullahi alayhi صار أكثر من عشر دليل عشرين دقيقة أكثر من دليل عشرين دقيقة حدثنا أبو ميسمة حدثنا وكيل عن هشام بن عروة عن علي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يا سيادة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إيه لك تشين صحابي ما سيوا حديثي ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbidu al-iman intiza'an yantazi'u min an-nas Allah madaukaki sarki baya fuske ilimi ya kwace shi yantazi'u min an-nas a ce ya fuske shi daga mutane babu ka'idar Allah a sunnar Allah a ce mutum malami ne kuma sai a zo sai a ce ya zama jahili babu kamar yadda ake samun mai dukiya amma ya dawo bayi da dukiya kamar yadda ake samun mai mulki amma daga baya zama bayi da mulki amma ilimi to shine mukami na dindindin in Allah ya ba mutum to ke. Allah bai da ɗabi'a bai da sunna ta ya kwace ilimi daga zukatan abin nan bayansa walakin yaqbidu al-ilma bi qabli al-ulama sai dai abinda Allah ta'ala yake shine yana dauke ilimi bi qabli al-ulama ya zama ya ansha malaman sai malamai su ta rasuwa shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ma ma ta'alimun illa wa qad sulima min al-islam sulmatu ba wani malami da zai mutu face wani gibi ne aka bude a cikin musulunci amma gini ne haka bango sai a sai a cire ido daya a ciki to haka mutuwar malami take shi yasa suke cewa mautul alimi mautul alami mautul alimi mautul alami idan malami ya rasu to duniya ce ta mutu duniya ce ta mutu sannan wani yana cewa ta'allam ar-raziyatu faqda mali wala shatun tamutu wala ba'iru ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير mutuwan malami mutuwar mutane ce da yawa hatta idza lam yubki aliman har sai ya zama Allah bai bar wani malami a ban kasa ba ittakhadha an-nasu usan tuhala sai mutane su dauki jagorori jahilai sai a samu jahili sai a rika bin shi jahilai wanda suka fi shi jahilci sai su bi shi fasu'ilu sai a rika tambaye su fa abtu bi ghayri ilmin sai su rika bada ilimi fatawa ba tare da ilimi ba fa dallu wa adallu su bata su bata da a kai a wuta Allah shi tauke shi yasa daga cikin amaratu sa mun hada wannan hadisi da hadisin baya cewa yufa'u ilmu wa yadhhabu al-jahl wa yaqtu al-haraj daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana akwai mautul ulama malamai su tara su tana shi babba Allah shi kyauta Allah ka tsare حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن قوة يحدث عن حمران أنه قال يوما عمران مولى عثمان بن عفان راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان عمران حديث تشيني حديث دا معلمين سكة أصح شيء في باب وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمران مولى عثمان بن عفان يشي فلما توضأ عثمان قال Humran da ya gwaito siffar alwalar manzan da sama daga sayyiduna Usman ibn Affan sai ya ce an sayyiduna Usman ya ce wallahi la uhaddithannakum haditha wallahi zan ba ku wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi azza wa jalla ba da dan wata aya a cikin littafin Allah mabuwayi da daukaka ba ma haddathtumu ma haddathtukumuhu to da ban karantar da ku wannan hadisin ba إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جماعة صلى الله عليه وسلم إلى سوى لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء باب ونمتن الذي يعل ولا كما يكون تعل ولا ثم يصلي الصلاة سنن يتاشي يسلى بكو إلا غفر له فاسيسي الله ملوك تنسكي يا غافر تامسا ما هو إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها فاسيسي أن غافر تامسا أبن لكي تكانوا ومن سلم لكم سلم تكي به متى أقيل رواية تقول سوى لا يحدث فيهما نفسه شيئا ثم يركع ركعتين يركع لبدابه sannan la yuhaddithu fihi ma nafsuhu shay'a a cikin ransa baya surutai baya maganganu baya tunane tunane baya intifatu sadri to Allah zai gafarta masa zunubansa sai an kuma kankare masa zunubansa kuma sai an daga darajarsa da matsayinsa a aljanna to kun ga sayyidina Uthman ibn Affan sai ya kafa hujja da wannan ayar cewa ba da dan ita ba to da bai karantar da mutane da bai fito wannan hadisin ba wato yakhsha an yaqtuma al-ilma yana jin tsoron ya koya ilimi kai ya shiga cikin faɗin Allah madaukakin sarki wannan qala uwatu uwatu yace al-ayata ita ce قال قوة الآية سي سيدنا قوة بن الزبير رضي الله عنهما سيتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يتشيع من فسر أبايا وأن الآية مقبعة سنة جنسي وأنت متقع تنا إيه لقد الحوافز wato abubuwan da suka katun kuɗa magabata zama suna karantar da mutane ko da suna ganin ba sa jin karsashi a jikinsu sai wannan ayar sai ta tunatar da su sai su tuna ayar sai su zama sun karantar da mutane حدثنا أبو ميثمة حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الحيثم عن عاصم بن ضمرة الحيثم بن حبيب أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير Hatim ibn Zamara ya ga wasu mutane suna bin bayan Sa'id dan Jubayr fanahahum sai ya hana su wa qala sai ya ce inna sami'akum hadha mazallatun littabi wa fitnatun lil masbur wannan aikin da kuke yi to a ciki akwai kaskanci littabi'a da shi wanda ya tsaya a bayan yana bin baya har yana gyara malam malam din wani wa fitnatun lil masbu'i sannan kuma fitina ce ga wanda ake bi domin ana jin masa tsoron ujubu da kibu wannan zai iya sa ya zama mai girman kai zama mai jiji da kai ya rika jin shi ya isa mun gani sau da haka magabata suna kin irin wannan yanzu mutum yana tafiya ana bin shi a baya ɗabi'a ce ta saraka ba ta malamai ba kuma bai kamata malami ya koyi da masaraki ba sai dai masaraki ya koyi da malami wannan ita ce ka'ida حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته لن ألا مدرك في سركي وملائكته لملائكنسا يصلون على أبي هريرة وجلسائه suna yin addu'a ga Abu Huraira wa julasa'i da waɗanda suka zauna tare da shi li'annahu yu'allimu an-nas al-ilma saboda yana karantar da mutane ilimi a cikin kuma suna yawaita ba a san wata al'umma da ke ma Nabi sallallahu alaihi wasallam salati ba kamar malaman hadisi in ka dauki littafin hadisi in dah inda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sai sun masa salati gani duk inda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun masa salati sallallahu alaihi wasallam haka suke rubuta ko alaihi salatu wassalam sai sun yi salati sau da ka ba wanda ya ke su to kaga Allah kuma ya ce inna Allahu malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shine nan inna Allahu malaikatahu yusalluna ala abi hurairata wa julasaihi malaiku Allah da malaikunsa suna salati ma hiya salatullahi ala ibadihi salatullahi ala ibadihi an yadhkurahum fil mala'il a'la wa yuthni alaihi abinda ake nufi da Allah ya ma mutum salati shine Allah madaukakin sarki ya ambace shi a wajen jama'a madaukaka na sama mala'iku da annabawa sannan kuma yusniya sannan ya yabe shi shine salatullahi ala ibadi sannan kuma salatul ibadi ba'dihim min ba'd shine ne الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليه شيني نيما بكي شي يزا سوكا شي صلاة الله على عباده ذكر وثناء وصلاة العباد بعضهم على بعض طلب ودعاء ku nema kuke shi kuma Allah shi yake mun gane lokacin da mutum yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin yana cewa ne Allahumma kur Muhammadan fil mala'il a'la wa asni alayhi حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يقل أقسي سيدنا عمر يا شيء مو بابا هل تأتبين أبن الذي أبقبا أبن دباش كأي تبايا كنسا فإن الله قد بين ما هو كائن domin Allah ya riga bayyana abubuwan da za ta to me yasa ake tambaya kan abin da bai afku ba sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suke ganin baya da kyau ko ba abu bane abin da ake so ya zama an yi tambaya kan al-masail al-mutawaqqa'a mas'alolin da ake tsammanin za su faru ko kuma almasa'il al-i'tiradiyya mas'alolin da ake kaddara faruwar su ko almasa'il al-ra'aytiyya ko mas'alolin da wasu malamai suke ce musu me kake gani mun gane to su ne ko almasa'il al-lawkaniyya duk sunan su al-mutawaqqa al-ra'aytiyya المين اللوكانية صورة الافتراضية sunan su ne matsalolin da ba su riga sun afku ba mun gane ran da mun buga misali da wanda aka ce tambaya ma hukum salati man salla baina as-sama'i wal ard ko canda حدثنا أبو خيثمة حدثنا سنة مفت رأي الإمام الخطيب البغدادي شيء لا كان شيوا ولن هن دعك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يتي آية تبين لوك هن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم قال حين ينزل القرآن وبعد تنزيل القرآن يجوز لكم أن تسألوا عن أشياء لم تقع لكن يتوقع حصولها ويفترض حصولها ويرى حصولها حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن نشيب الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه ar-rajul yuhaddithu bil hadisi la ya'lam ce mutum ne gashi yana yin hadisi yana ba da hadisi la ya'lam kuma bai gazawa baya jin kasala ko bai takaitawa fa yakunu fihi ziyadatu wal nuqsan sai ya zama duk da haka yayi iya kabbacin kokarin sa amma a cikin hadisin sai an samu ƙari da rai qala wa man yutiqu yutiqu dhalik ay wa man yutiqu an yuhaddisa bila ziyadatin wala nuqsan wane ne a duniya zai iya bada hadisi a ce bai ƙara wani abu bai rage wani abu ba kage da nuna cewa ne zai yi wuya a ce wani ya karantar da hadisi bai ƙara wani abu ba ko bai rage wani abu ba haddasa kama sami'a mun gane to da ka shine wannan sai yi wuya a ce wani ya bada hadisi ba raki ba kai so da haka nan dai ana kwadaitarwa ya zama ɗalibai su ba hadda muhimmanci haddan nan kuma kala biyu hibzu sadri da hibzu sadri ya zama an ba rubutu muhimmanci hibzu sadri ke haka hibzu sadri hadda ta kwakwalwa ita ma ya zama an ba ta muhimmanci a haɗa duka biyu a haddace kuma a kiyaye rubutu حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول ناج وهب بن منبه رحمة الله عليه لنا سوى لا يكون البطال من الفقهاء من زمن وزي الذي تبقى زمان شما البطال شيني العاطل السبهلل as-sabahlal mutumin da ke zama bai da abin yi shine as-sabahlal hmm arwayo daga ibnu mas'ud yana cewa inni ubghidu ar-rajula an arahu sabahlala la huwa fi amali dunya wala huwa fi amali al-akhirah shi wallahi ina kin mutum in ga shi kawai yana zaman gwazai ba aikin fari balle na baki baya aikin duniya bai aikin lahira ولو أن نفسا ساعدت لك وقفت صحائبها بالدمع ديما وحطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا انت شاطئ تعرف يا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا تأتي والرجوة أتشيقا متين يا زونا لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة بايا أيك الدنيا بايا أيك اللاهرة غاني ولا يرث الزنات ملكوت السماء sannan mazinata ba za su gaji alkhairan sama ba malakutar sama'i shi aljanna ke wato mazinata ba su shiga aljanna hadisai sun zo suna tsoratarwa a game da hukuncin masu yin zina da irin mummunan tanadi da Allah madaukakin sarki ya musu mai ban tsoro hadisai suna cin sahih bukhari suna cin sahih muslim yadda ake ba da labarin rayuwar masu zina a wuta Allah ka tsare Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu in an ce malakutu samai ana nufin aljanna aljanna ke mun gane to kun gani la yakunu al-battal al-battal shine shine shine shine shine mai zaman banza mai zaman gwazai bai da abin yi kawai sunan aikinsa ne al-bitala albitala bi kasril ba'i aikin zaman gwazai ke mutum ya zauna bai da abin yi sunan aikin sa bitalatu kaga ala wazni sina'a ya ya dauki wannan a matsayin sana'a bitala ce to shi kuma sai a siffanta shi da babba mun gane حدثنا أبو هيثمة حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل وانشان ابن معقل نبايا قال قديم إكرمة الجندة إكرمة مولى ابن عباس رحمة الله على إكرمة ورضي الله عن ابن عباس وعزيز وإكرمة شين وندا شين وندا أكبر من عباس سوى ابن عباس هنا دوريش يدوريش يدوري مش قفا يصير كا حدث حديث كذا sai ka haddace aya kaza yace da haka ne ilimi a wajen sai ce ni mutum ne da nake son wasa sai ibn abbas sai kama shi sai daure shi ya daure ya kafa shi da igiya saboda kai ya tafi yawo sai ce sai ka haddace tafsiri kaza sai ka haddace hadisai kaza in ya haddace daga nan kuma sai su ke shi to ga shi yanzu kun ga abin da ikrima ya zama to ya zo ya zo aljanna aljanna wani gari ne daga cikin garuruwan yaman yaman dai wannan samu nan yaman mai boda da saudiya mai boda da habasha ta afirkan mu nan ƙasa ce mai mahimmanci a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-iman yamani wa hikmatu yamaniyyah imani nan yaman sannan hikima ma ƴar yaman ce to jannat fa ahda lahu tawus najiban bi 60 dinar da yazo ya soka a garin aljannatu sai ya soka wajen tawus bin kaisa tawus bin kaisa shi ma ɗaya daga cikin gwarazan malaman tafsiri kuma ɗaya daga cikin gwarazan malaman hadisi Dawus ibn Kaysan to Ikrima sai ya soka wajensa saboda haka fa ahda lahu Dawus najiban sai Dawus ya bashi kyautar wata kyauta babba zababbiyar kyauta ita ce naji haka larabawa suke faɗi a baka zababban abu sai a ce atahu najiban aw ahda ilayhi najiban ya kyautar take fassarar ta bi 60 dinara kai dinari 60 dinare sittin kai ka kai ka kai dinare ashirin shine nisabin zakka miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu to dinare ɗaya ɗaya biyu uku hudu ba ashirin ba sittin kun ga nisabin zakka su nawa su uku kamar yanzu ka ce ya ba shi naira miliyan uku da dubu ɗari uku misali kawai ba shi kyauta faƙila li tawus sai aka ce ma tawus cikin kamar ya sa muku wata kafin ko wannan kafin ɗin ba ta kuskure ne na bugun na bugun na bugun faƙila li tawus sai aka ce ma tawus da yema wa kyauta da yema ikirima ma yasdaqu hadha al-abdu binajibin bi 60 dinar kai wannan kyauta da ka masa haka a matsayin shi na bawa ne zai yi da dai dai dai dai har dinare 60 qala atawni la ashtari ilma ibn abbas yace a ba ba ganin ya cancanta in sai ilimin abdullahi ibn abbas li abdullahi ibn tawus in sai madana abdullahi dan tawus bi 60 dinar ilimin ibn abbas na siya yanzu na ba shi wannan kyautin ne li yu'allim ibni abdullah domin ya karantar da ɗana abdullahi dinare sittin saboda a karantar da ɗansa kun ji dinare sittin saboda ya karantar da ɗan shi kun ji wanda suka san tsada ilimi ko suka san mahimmancinsa wannan shine wannan kissar al-Imam az-Zahabi ya rawaito ta cikin siyar alamin nubala isnadin sahih حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مسير يعني بن زعلوق زعلوق قال كان الربيع بن خيثمة إذا أتوه قال الإمام الربيع بن خيثم يا كسن شيء دم طالبي قدو مسع سيتي أعوذ بالله من شركم إن ربما الله يتغني لك شركم kada yawan ku ya sa ni in yi alfahari kada yawan ku ya sa ni in yi riya a'udhu billahi min sharrikum ah kai kan kana neman tsari daga sharrin ka wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi din abin nan kai me ne wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim قال قال للإنسان شغول في ذات نفسه أكن كان تمتين أنا مكان الشر قال إذا استعاد من شر غيره يكون أولى ko idan ka in ɗaliban ilimi suka zo musu sai ce a'udhu billahi min sharri Allah ka tsare ni daga sharrin kai ya zama kun aikata kun sa na aikata abin da zai bata aiki na a wajen Allah مجبعت حق سكين تحت الفنطة حدثنا أبو هيثم حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن علي حسين عن علي عبد الرحمن أن عليا عليه السلام مر بقاص سيدنا علي رضي الله عنه من يولى بكين أبايا وإن سكي جنسي وأنا وارع أهل البيت أبو السلامة قوم أبو التسليم أن علي رضي الله عنه مر بقاص سيدنا علي رضي الله عنه يعني ونمي وأزمي بالك السعد وأزمي فقال في أتعرف الناسخ من المنسوخ da kake ba da wannan kisa a masallaci ka san ayoyin da aka goge ka san kuma ayoyin da suka goge wasu annasiku annasku a wajen magabata yana da bambanci da annasku a wajen malaman baya annasku a wajen magabata a ammu wannasku inda alkhalafi a khassu magabata idan suka ce annasku to nasku ya shiga ciki shine a goge wata aya a kawo wata sannan akwai naskul hukmi dun al-qira'a akwai naskul qira'ati dun al-hukmi sannan akwai naskul qira'ati wal hukmi ba akwai agoje karatu amma a bar hukuncin yana nan hukuncin rajmu akwai aya rajmu zani wa zaniya idza kana muhsanaini idan mai zina namiji da mace sun kasance muhsanai ne a jefe su hukuncin yana nan ko bai nan amma akwai aya da an goge azzani azzani azzani wazzani farjumuhuma ash-shaykh wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albattata jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim kusan as-sariq was-sariqatu ngane to amma yanzu ba aya amma hukuncin yana manzon sama aikace ya aiwata kun ga nasku القراءة دون الحكم أقوي نسخ الحكم دون القراءة يزما جاء آية أن أنا كرنت تعبدا إن أن كرنت ذا أتملادا أما قوم ذا تقو أي أي شيء بشيبا قر الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا نسخ الحكم وبقيت القراءة akwai naskul hukmi wal qira'ati ma'a a goge hukuncin kuma a goge karatu mun gane na na Aisha radiyallahu anha ta ce kana mimma yutla fil qur'ani fa nusikha cewa cewa khamsu khamsu khamsu rada'atin khamsu rada'atin tuharrim cewa ana karanta da sha biyar idan yaro ya zuki nonon mace su biyar to shi kenan ya zama ta haramta a gare shi ta zama mamarta ya'yanta kuma sun zama yan uwan shi ko ya ce ta ce sai aka gode to kaga nasku ke duk wannan nasku ne a wajen magabata sannan akwai nasku da ma'anar al-muqayyad wal mutlaq taqyidul mutlaqi a wajen magabata suna kiran shi nasku sannan takhsisul 'am a magabata suna ce mishi nasku duk wannan nasku ne a wajensu amma daga baya malamai suka bambanta nasku daban taqyidi da da islami daban sannan kuma takhsisi da umumi daban mun gane to duk kafi mai wa'azi ya waje bai san wannan kaga a yanzu sai mu ce ya san usulul fiqh مر بقاص فقال له أتعرف أصول الفقه كافر أصول الفقه قال لا يتي بن سني قال هلكت وأهلكت يتي كا هلكت وما كا هلك كا هلك كا هلك كا هلك كا هلك kana ba da wa'azi baka san usulul fiqh ba baka san wace aya ta goge wata ba ai kana da bala'i eh su ko ayoyin da aka goge su guda 20 ne in ji al-Imam Suyuti a cikin littafin sa at-Tahbir في علم أصول التفسير يكاوي وسبيت تاكي سوى قد أكثر الناس في المنسوخ من عددي وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر فهاك تهرير آية فهاك تهرير آية لا مزيد لها عشرون حررها الحذاق والغبر سيرفع لذاق سيتي عشرين يسي قد أكثر الناس في المنسوخ من عددي يسي معلمين ليوا سنفقت آية دا أقبولي suka shigar da wa adkhalu fihi ayan laysa tanhafi suka faɗi wasu ayoyin da ba ta ciki ba su da kuma iyaka shi ne sai ce fa haka tahrira ayi la mazida laha 20 harrara halku zaku wal khubar yace ayi 20 ne ba kai sai ta lissafa sai ta lissafa ta zuwa kashi in kun duba wannan littafin nasu at-tahdid fi ilmi usul al-tafsir za ku ga ya kawo waɗannan baitutan nasa حدثنا أبو حيثمة حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حسين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة يشي نازوجا الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليه دومين تنبيش كمدى وتمسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري yace tsakaninka da Allah kafin ka tafi wajena babu wani tsakaninka da ni kafin ka zo da zaka tambaye shi sai ka zo wajena in akwai wani malami a unguwarku to ka zo na kai karatu a wajen shi in dai zai karantar da ka a zo na ka fara karatu a wajensa ka girmama shi ka ba shi hakkinsa kafin ka tashi ka tafi wani waje wannan ita ce ka'ida shi yasa za ku ga al-Imam Malik rahmatullahi alaihi shi shi shi istaghna istaghna bi ulama'ihi bi ulama'i baldatihi an ghairihi shi yasa ai daga baya har ya zama cikin usulu al-madhhab al-maliki ya zama akwai amal ahli madina malamin taymiya na da littafi da ya rubuta akan wannan tabdilu madhhabi malik wa madhhabi ahli wa amali ahli al-madina littafin malamin taymiya ne ya rubuta ya kawo hujjojin cewa a cikin mazahib malikiya na cikin wanda suke kusa kusa da daidai ya kawo dalilai daga ciki duk cikin mazhabobin nan hudu to ba wanda ta kai malikiya tsantsan tsantsan game da bid'a bid'a ba wanda ta kai tsanki game da bid'a ana magana malikiya fa ta gaske ake magana fa ba wanda suka zo kai suka yi suke neman su ki karfa karfa ba ce ta su ce malikiya su kori wasu ma manya manyan malamai sun kore su a ciki mafiyancin masu idiyarin malikiya a wannan zamanin sun kori manya manyan malaman malikiya da yawa ba su ma kula su irin su ibn abdulbar duk a wajen su ba yan malikiya ba to waye wanda ce ba ibn abdul barri ba maliki bane to sai waye malikiya akwai wanda yayin malikiya hidima kamar sa in kai idiya ya ce har almajiran al-imam malik na kusa kusa da shi ba su hidimar da ibn abdul barri yayin malikiya ba za ka kuskure ba ba sharhin da yake nashi na muwadda har yau shuruh biyu sharhani sharhu hadi da at-tanfid الشرح الحديثي ده الاستذكار الشرح الفقهي ما بكبس الإمام أبو الوليد البازياي المنتقع المنتقع خوني خوفتا بكي بكي الاستذكار sannan kuma ga littafan shi kuma daban-daban da ya rubuta to kaga ne da littafin alkafi alkafi na malikiya mujallabi uku littafin fiqh ne mai daɗi na malikiya da ya kuma lakkasa mazhabin al-Imam Malik kaga shine wannan saboda haka suna ce suka zama suna da al'amala ahlul madina حدثنا أبو قيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace wallahi ina ganin mutum zai iya manta ilimi kana ya'lamuhu da ya san wannan ilimin bil khati'ati ya'maluha saboda zunubin da ya aikata magabata suna da fahimtar cewa daga cikin abin da ke tabbatar da ilimi akwai taqwa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqanan in kuka in kuka yi takwa ga Allah kuka bi umarninsa kuka hani da hannunsa to Allah madaukakin sarki zai ba ku wata zai ba ku wata matata zai ba ku wata abin da rariya da za ku tankada abubuwa ku rarrabe abin da yake daidai da abin da kuma ba daidai ba shine wannan baitin da ake danganta zuwa ga Imam Shafi'i ko kuma dai wani ya faɗa yace shaqaitu shaqautu ila waki'in su'a hizzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يشير ولا حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار Abdullahi ibn Abbas ya nuna wata unguwa daga cikin unguwannin Madina yace wajadtu ammata ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma nan ai aksara na sami ilimi mai yawa na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda hadal hayy daga waccan unguwa min al-ansari ta mutanen Madina in kuntu la'aqilu inda babi inda babi babi ahadihi wallahi na kasance na kan zo in yi baccin rana yanzu in kama baccin rana a kofar gidan mutum kila qala yaqilu kila qala yaqilu qailulata akwai qailula akwai gailula akwai hailula akwai failula akwai qailula akwai ghailula akwai hailula akwai failula bacci bayan asuba bacci bayan bacci ba ka bacci bayan asubahi bacci kafin azhar bacci kafin la'asar bacci bayan la'asar gani su ne to shi ne la'aƙilu walau shi tu an mu'uzana li alaihi da uzina wallahi da na so in nema cewa a min izini ya fito ya ban hadisi da amma saboda ladabi idan na zo kawai sai in zauna a kofar gidansa har bacci ya kwashi sai lokacin da ya fito sannan sai ya karantar da walakin abtali bi zalika ba nafsihi sai dai na kan yi haka ne saboda ina son in daɗaɗa masa ransa ka in yi masa rashin lade in yi masa rashin lade to kaga shi yasa wasu malamai su wasu malamai su saboda ɗaliban irin wannan zamanin da ake da shi kowane lokaci za su zo wajen malami kuma su suke dole sai ya fito in kai sallama ɗaya kai sallama biyu kai sallama uku ba amsa maka ba sai ka tafi to wani sai ya buga kofa kamar zai Allah maka gida wai dole ka ci ya ce shi ne wani ya kuma ce dole sai ka saurare shi a lokaci bai san halin da kake ciki ba sai ce dole sai ka saurare shi in baka da za ka yi ko ka ce masa ya tafi sai ya tafi ya dawo sai ce kada mishi gadara ilimin ba mutane ne malamai sun koma kawai sun girman kai suke yi baka san kuma halin da yake ciki ba ba wanda ba a ba uzuri a duniyar nan kamar malami shi yasa hatta limamai da suke jin sallah ba a ba su izini liman minti biyar minti goma ba za a jira shi manzan da sama jiran shi ake ko awa nawa zai kara in bai fito ba to sai irin su sayyidina umar ne za su je suna ya rasulullah raqadatin nisa'u wa sibyan kuma da yace haka sai manzan sama ya fito sai da manzan sama ya gama biyan bukatar sai aka ce fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtuhu ma'a yace wallahi innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati amma minti biyar kawai shi ke mutu wani ya nada kanshi ko a nada shi a ce bismillah shi kuma kawai sai shi bai jin kunya Allah minti biyar minti kaza shi ke wai an kota sai ga mutane sun zo sun tsatsauna sun tsatsaya kamar katakayya a masallaci ba za su yi nafila ko suna jira liman ya dade to haka ake ma kuma malamai masu karantar sun zai zo da bukatar shi dole sai an saurare shi shi bai da uzuri shi katako ne to ba daidai ba ne wannan ɗaliban ilimi su ne ya kamata su canza su koya ma al'umma yadda ake mu'amala da malamai a shek abu saƙar kawai ne na ba da wani labari mai ban dariya da ya faru da shi irin yadda ake ma malamai a masa malami zai iya zama tun tun safa haddare mutane suna zuwa wannan ya faɗi bukatar shi wannan ya faɗi bukatar shi wannan ya faɗi bukatar shi wata rana ya ce kawai zai tafi masallaci daga gidan shi zai je masallaci kawai sai wani mutum ya zo ya cakume shi lafiya ya ce wai shi ne ɗazu-ɗazun nan ya zo ya zo shagon shi ɗazu-ɗazun nan ya zo shagon shi ya karɓar mashi kuɗi ya karɓi bashi bai biya shi ya ce ni ce ni tintin ni ban fito kofar gida ba ma tun ɗazu ce ni ban fito ba yau kwata-kwata yanzu fitowa ta kenan tun da asuba da na fito na shi ne tsalla to sai yanzu da na fito a zaha ya ce kai ne kawai sai ga mutane sun zo sun ta ce ni yace yake ce sai yace masa nawa ne kudin sai ya faɗi kawai yanku wasu kudi ya shi Abu Isa kan wani ya sa hannunsa sai ya fito masa da kudi ya bashi sai ce to ya ce wallahi da bayan haka ne yana da wata bukatar da yake son ya amsa mushi in ba haka yayi ba to ya san ba zai iya ganin shi ba shi yasa me hukuncin kaza me hukuncin kaza me hukuncin kaza gobe ma kawai shikenan kuma shikenan sai zo kawai tun da sai je sai sallama a gidan shi sai shi ne wani din nan na jiya jibi ma haka jibi ma wai sun saba yanzu na ga majnun to shi ne irin waɗannan abubuwan da ake yi wasu wani iri Allah shi kyauta ibn abbas ya sa mala albani ya ce ya ce hada isnadun jayyidun wa adabun rafi'un min ibn abbas radiyallahu anhu حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه wannan gaggagaggan malaman tabi'ai dukkanin su uku sun kasance suna ba da hadisi ala hurufi yadda hadisin yake da ma'ana da harafin ba su ba su ba da shi da ma'ana wa kana al-hasan wa ibrahim wa ash-sha'bi yuhaddithuna bil ma'ani su kuma waɗannan manyan manyan malaman al-hasan al-basri ibrahim ibn yazid an-nakhai amir ibn shirahil ash-sha'bi yuhaddithuna bil ma'ani sun kuma sun kasance suna ba da hadisi da ma'ana na faɗa mana cewa matsala ce mukhtalafun fiha jawazu at-tahdith bil ma'ana aw adal dhalik mun gane حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون عبد الله فينا قال دخلت على إبراهيم يتناشد وجن إبراهيم النخل فدخل علينا حماد سي حماد يشبو وجنه حماد بن أبي سليمان amma jumla abin sulaiman malamin abu hanifa ba shi ne shi ne albaba abu hanifa yake cewa wajaddu shaykhan wa quran sai na same shi dattijo mai kama kai mai nasuwa amma jumla abin sulaiman mai ta'alimi da ta ce cira abi din sai ce amma jumla sulaiman amma jumla abi sulaimana mun gane to sai Hammad ibn Abi Sulaiman ya shigo fa ja'ala yas'aluhu wa ma'ahu atrafun sai ya tambaya al-Imam Ibrahim an-Nakhai wa ma'ahu atrafun a tare da shi akwai awailul hadith sune atraf ilimi ne fanni ne sanin farkon hadisi yanzu faharis da ake yi a littafai a ƙarshe to akwai faharatatu atrafil hadith mu yan gata ne in wannan zamanin in kana neman hadisi yanzu a cikin musnadul imam ahmad di yawan sa di yawan musnadul imam ahmad to kawai sai a ce ga atrafin nan a kashi sai a ce maka yana musnadin wani ne ga nan ban ma hadisi mu aka kuma aiki mu kuma muka kada ka talan shi to shine atrafin ahadisi to a tare da shi hammad din akwai atrafin ahadisi ai awalin ahadisi فقال ما هذا شي إبراهيم يشي محمد مي هكا قال إنما هي أطراف سيشي أي فقن هجسين قال ألم أنه عن هذا سيشي أشي برهنا والنبا شي إبراهيم النخل ينا جن أطراف ذكر أطراف الأحاديث شي بي جن أبني ميشا إبراهيم النخل إن ذا أم بتاع حديث سيدي أم بتاع شي دكا وعني متى أما بعد أطراف عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف شيكوا أقا ويتوكم لك إبراهيم النخل يكتوا لا بأس بكتاب الأطراف يتوا باب ليتوكم kaga da kila yana da fahimtar daga bayan kuma sai yayi sai ya bago wannan fahimta kuma abinda malamai suka tafi akai kila eh zikru atraf alhadith sannan kuma ka san wasu aka samu wasu mustashriqai daga cin alkhairin mustashriqai kun san mustashriqai la turawa ne da suka tashi suka tafi kasashen laraba domin su koyi ilmomin musulunci manufar su ita ce su ma musulunci makirci to amma sai Allah ya kama su sai ya zama kuma a makircin da suka so su sai ya zama sun yi wasu nau'ukan alkhairai shi yasa babban malami a doktor Mustafa Sibai rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa dan karami ya sa masa suna al-mustashriquna ma lahum wa ma alaihim mustashriqai oriental me abin da ya kamata a yabe su da shi me kuma ya kamata a soke su da shi kitabun munsif littafi ne na adalci to daga cikin alkhairin mustashriqai akwai faharis da suka yi na hadisi yanzu suna da al-mu'jamul mufahhar li alfazil hadith asali sun yi shi ne na turanci da turanci suka yi to sai aka samu wannan al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi sai yazo sai ya fassara shi ya tarjuma su zuwa larabci yanzu in kana mu'amala da littafai guda tara al-kutubu sita sannan da musnad al-imam Ahmad sannan da sunan al-Baihaqi sannan kuma da sun jara kusuri ba tara ba ke nan to su in kana mu'amala da su kana neman hadisi a cikin su sai ka ji wannan al-mu'jamul muta'arrif zai faɗa maka nan ba hadisin a kowane littafi cikin waɗannan al-kutubu tis'a da littafai ta to ka gani al-mu'jamul muta'arrif to kusan atraful hadisin suke ambata so daga al-atraf saboda fannul atraf yana da muhimmanci yana da muhimmanci musamman mu wannan zamani sannan masu bincike a cikin ku a shamila ai aikin da shamila take mutum kenan shi yasa shamila ai ba ba ba mawdu'i bane na bincike kawai kai bincike ka ce ka karanta wani littafi da baki ɗayan ka ita kana tura ma shamila sako ne da abin da ka iya sani ko da kalma ɗaya ce a cikin abin ita kuma sai ta fito maka da abin da kake nema da littafin kai istishhadi da shi da shafin sa da kaza da kaza sai ka kwafi ko حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ حدثنا إمغار عن أبي مدلز عن بشير بن نحيس قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة yace na kasance ina rubuta hadisi daga sayyidina Abu Huraira falamma aradtu an ufariqahu lokacin da naso in rabu da da Abu Huraira ataitu bil kitab sai nazo mishi da wannan littafin da na kafafa a wajensa fa qultu hadha sami'tuhu minka qala na'am da nazo sai na nuna masa sai ce duk wannan littafin a wajenka na ji hadisan nan sai ce ba komai kaga Abu Huraira ya tafi akan jawazu kitabatul hadith حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ حدثنا عشعب عن الحسن قال قال رسول حديث لمسلم هنا ثم رسيل الحسن البصري من الصدقة أن يعلم الرجل العلم daga cikin sadaka daga cikin sadaka mutum ya karantar da ilimi fa ya'malu bihi wa ya'lamuhu ko kuma min as-sadaqati an ya'lama ar-rajulu al-ilma daga cikin sadaka mutum ya koyi ilimi ya san shi fa ya'malu bihi wa yu'allimuhu sai ya aiki da shi kuma ya koya sadaka ce in ba ka da abin da za ka yi sadaka da shi to ga wani abin sadaka babba koyi wani ilimi ka yi aiki da shi kuma ka karanta shi ke حدثنا أبو قيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول ناجع القاسم بن محمد رحمة الله عليه ناشوا إنكم تسألون عما لا نعلم كن قسم شيخنا تنبيه من يطلق نعم جميل قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل yace baka ga ya fara da ilimi ba kafin aiki sai an yi ilimi ake aiki shi yasa al-Imam al-Bukhari ya ba zai ce babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal babi ai aiki ai ilimi kafin ai aiki ai magana ilimi yana gabatar magana kuma yana gabatar aiki al-hasan al-basri yace utlubu al-ilma talaban la yadhurru bil ibada wa utlubu al-ibadata talaban la yadhurru bil ilmi fa inna qauman abadu Allah ala jahlin فحملهم ذلك حتى خرجوا بأسيابهم على أصحاب محمد فقتلوا أهل الإسلام وقتلوا وتركوا أهل الأوثان أمة إلى منسى ibadarsa ta gabaci iliminsa to sai a samu damuwa amma ana buƙatar ilimi ya gabaci ibada fa'alam annahu la ilaha illallah fabda' bil ilmi qabla al amal a fara da aiki ilimi kafin aiki shi ce to wancan isnadin alqasim ibn muhammad yace innakum tas'aluna amma la na'lamu kuna tambayan mu abinda bamu sani ba wallahi law alimnahu ma katabnahu ma katabnahu wallahi da mun sani da bamu boye ba walasta halalna kitbana kuma da bamu halasta a boye ilimin ba mu sani ba ka san wani in ka zo yi maka tambaya ka ce masa bai sai baka sani ba sai ta mamaki shi ya daya kamar malam bayan a ce bai san wannan ba ya za a ce bai sani ba kawai dai ba zai ba mu amsa ba ne أبا يا أخي علمت شيئا وغابت عنك أشياء ما لا يعلمه الإنسان أكثر مما يعلمه ما يجهله الإنسان أكثر مما يعلم أبنت بقسني يا بعض أنك سني يا haka yake za ka yi ka gama kuma shi ke al'ilmu kalbahar ilimi kamar teku yake da ka ɗiba abin da za ka ɗiba kamar yadda salmanul farisi ya ce ma almajirinsa ya ce masa ɗibi abin da zai amfane ka ka bar saura da kai ma ka kwalfata ka yi iyakar ɗibarka ka zuba ma ƙwaƙwalwarka abin da za ka iya zuba mata ita dai ba ta da ƙarshe ƙwaƙwalwa ba ta da ba ta da memory ta baya ta baya cika a ce ai memory ya cika sai an yi formatting ko an goge wasu abubuwa ko an yi deleting babu kai ta zubawa kai ta zubawa kai ta zubawa in ka gaji ka bar shi terabyte nawa ne kwakwalwarka terabyte nawa ne kwakwalwar mutum kaga gairu muqayyadi ba ta da kai kai ta zubawa kawai iyakar gajiyarka in ka gaji shi ke amma ba ta da iyaka shi yasa za ka ga wanda Allah mana kuka ke zaɓe shi ya fi ka himma sai ya tara ilmoma masu yawa kuma ta ankani kenan wannan yana koma zuwa ga baiwa Allah sannan da himmar mutum حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب أبو هريرة يا تكن شبا يقول إني أما بايا رمت عليه إبلائي بايا بايا شيء وأتيا إبلائي شيء يدي سابع حتى ذي تزبع amma in kai ka zo ka rubuta da kanka kuma ba zai hana ka ba amma shi ba zai jira ka yana imla'i ba kaga imla'i in ana ya aiki an jira malam kaza kalmar nan da kace ko ai ta dawa wani sai abin mai ta mishi wuri sau biyar sannan ya iya rubuta malamin imla'i sun san wannan a cikin shi sa malamin imla'i yana da hakuri sai fa an yi nisa sai kawai ka ji wani ɗalibi ya dawo can baya ya ce shi nan ne baya ce makarar sai ka biyo shi a hankali a hankali a tafi shi ne wala yi kuci حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شي دي ونن ليث بن أبي سليم ضعيف amma malam albani anan yace lam yatafarrad bi hadha alhadith bal lahu shawahid صحح بعضها الحاكم والذهبي وقد تكلمت عليها في تاريخنا على المشتاع وأزيد هنا فأقول إن الحديث رواه الدارمي من طريق أخرى الليل به مرفوعا موقوفا وإذا كونا حديث ينادى هجة ينادى ينادى كرم من قال في حديث manhuman la yaqdi wahid minhuma nahmatahu masu haɗama guda biyu ba su iya gabawa da hadamar su manhu shine mai haɗama. an sa shi a matsayin ismul maf'ul kamar yadda aka sa majnun saboda ba shi yake yi da kanshi ba afifa ce Haɗama afifa ce eh tare da mutum take manhumun fi talabil ilmi la yaqdi nahmatahu duk mutumin da ke da haɗamar neman ilimi to ba zai gama da haɗamar shi ta neman ilimi ba zai kai shi yasa da ya ga littafi shi hannun shi ya rike rawa sai ya mallaki wannan littafin kuma sai ya karanta shi wa malhumun fi talabi duniya haka mutumin da ke neman duniya shi ma sai kaji ana lissafin yana da naira biliyan kaza shine mai kuɗi kaza na afirka shine mai kuɗi kaza a lissafin duniya amma kuma yana nan yanzu bai huta ba ko yau din nan ya fita ne ba bai cewa ya ishe shi kada su ne waɗannan wannan hadisi hadisi ne hasan hadisi ne hasan bi tuqi wa shawahidi aka tattara hanyoyin hadisi ne hasan manhul akwai wani zo manhuman la yashba'an la yashba'an manhuman la yashba'an طالب علم وطالب دنيا mahandama guda biyu masu haɗama guda biyu ba su ƙoshi da mai neman ilimi da mai neman duniya kaga sun yi nan ba su ne to kaga idan mai neman duniya bai zauna ba to kai mai neman ilimi ya kamata ka zauna ya kamata ka zauna ba حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة من كتم علما ينتفع به ألجم بلجان من نار وأن حديث مرفوع duk mutumin da ya ɓoye wani ilimi ilimin da za a amfani da shi to ranar gobe alkiyama za a yi masa majaujawa da wannan ilimin a jefa shi cikin wuta ilimin zai zama masa majaujawa ai kun zama majaujawa shine ɗaya ya rike nan ɗaya ya rike nan sai ga wani masaki sai a wulwula a wulwula daga nesa sai a jefa shine bom ɗin da haka ake jefa bom da a wulwula a wulwula wul sai ya nisa haka suke yi da hadisi ne ya inganta maku mun gani amma mawqufin bai bai inganta to da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو هيثم حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه سيدنا علي رضي الله عنه فنا باق لابان وعنيني مثلا فكه بنا gaskiya wanda ya fahimci addini na gaskiya ga sufofinsa alladhi la yuqalliqu an-nas bi rahmatillah shine malamin da zai bada fatawar da za a ci kawai wuta za a shiga kai mutum ya ji ya zo wajen sa kawai ya zo ya ce to algatu malam gane dai ni ne ne kaza ne kaza ina ai wannan kawai kai da fir'auna za ku tashi a cikin wuta ga gidanka ga gidan fir'auna a jahannama kawai ai shikenan magana ta lalace kuma to la yuqannitu an-nas min rahmatillah baya sa mutane su ɗeba kauna game da rahmar Allah akwai wani clip da naga ana dorawa mutane suna yawo da shi na gan shi a irin my status din nan da ake dora na wani mutum wasu suna masa tambaya ana magana da ya kamata a huta hankalin mutane ya tashi amma suna tambaye su suna dariya wani tsoho ne ana tambaye shi ana cewa ka ce ba za ka shi Allah ba zai ba zai sa ka aljanna ba sai ce eh ai ni na sa Allah ba zai sa ni aljanna wuta zan shiga saboda me yake ba na addinin gaskiya ba na zuwa masallaci ba na zuwa coci yana dariya suna dariya kuma mutane haka suke sawa su sa su ma dan a yi dariya wannan yana daga cikin bala'o'in wannan zamanin namu mutumin nan Allah kalli ya kai shekara 60 yana cewa shi wuta zai shiga kuma waɗannan mutane suna tambaye shi suna dariya shi ma yana dariya kuma suna ƙara jefa mushi wata tambaya na ƙara ɓarunsa wannan yana cikin fitinonin wannan social media in yau za ka zauna ka ce social media kawai za ka yi kama masu mu'amala da social media wa'azi to lokacin ka zai ƙare a kan sai in za ka bi dukkan wani abu da ake yaɗawa a social media ka ce shi za ka riƙa wa'azi kan shi to ba za ka yi wani aiki ba in ba shi domin kana zaune ba za ka buɗe waya ka ka ga abin da bai dace ba shi ne wannan saboda haka ba a tsanintsin mutane malamin fikihu yana samun mutane mafita shi yasa aikin malamin fikihu a musulunci biyu ne yi wa'azi ya bada fatawa fikihun mu ne daga cikin khasa'is ɗinsa za a haɗa ka da Allah ba wani fikihu a duniya da aka taɓa yi da zai ba ka hukunci kuma ya haɗa ka da Allah ciniki fa ake da bashi ku duba ayar bashi awwalu ayatin fil qur'an da aka gama sai aka ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah a babi na bashi sai aka kawo takawa kuma haka ake yi ولا يرخص للمرء في معاصي الله sannan kuma baya sauka kama mutum ya bashi dama ko ya ce ta saba ma Allah mutum ya je aljanna nan sai sun shige ta dole a tsakiya yake tsaya wala yadul qur'ana rabbatan ila ghayrihi sannan masalan fiqh na gaskiya baya ba qur'ani dan yana kudayin akwai abin da yafi Qur'ani innahu la khayra fi ibadati la ilma fiha babu alkhairi a cikin ibadar da babu ilimi a cikin ta wala khayra fi ilmin la fiqha fihi babu alkhairi a cikin ilimin da babu fahimta a cikin sa wala khayra fi qira'ati allati tadura ma'aha babu alkhairi a cikin karatun alqur'ani da ba a tadabbur ba a tsinci kun ga ka'ida ce wannan wannan asalin da kai da Ali radiyallahu anhu ya kunshi sakonni masu yawa za ka iya ware shi kan da littafi kansa حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يقل ابن عمر رضي الله عنهما يشخف تنبي أبن الذي أبقبع فإن عمر كان يلعن أو يصب من يسأل عما لم يقل سيدنا عمر يا كسنشينا زاجي ko kuma yana la'anar wanda ya kasance yana tambaya akan abin da bai auku ba kaga sai na Umar yana tsanantawa kan wannan saboda zuwa ne a je a tono wani abu kuma barin abin da ya fi muhimmanci ne a je a kama abin da bai da muhimmanci ah abin da ya abu fikatan shi to yau za ka zo kana haɗa abubuwan da ba su faru ba ka ce kuma a samun musu hukunci ka gaba da waɗanda suke nan mun gane حدثنا أبو قيثم حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة yana cikin sunna idan haddasa rajulul qawma idan mutum ya ba wasu mutane hadisi an yuqbila alaihim jami'an ya ga kallon su duka wala yaqusu ahadan dun ahad har ya ware wani banda daga cikin sunna an kana karantarwa ka rika kallon mutane duka ka kalli wancan ka kalli wancan ka kalli wancan ka kalli wancan ka gane wancan me yake wancan ba me yake ya gane kuna tare mun gane yasa ba daidai bane malami yazo yana karantarwa a cikin rubutu a ajiye shi ba ruwan shi a jami'a za ka ga akwai irin waɗannan haya institution kawai zai talacce shi ba ruwan shi a ta surutu a a zama mai kula duk kowane ɗalibi ka kallon surukinsa ya yake abu me yake yi ana zaune yana ba da himma yana hankalin shi na wajen karatun koko a'a حدثنا أبو خيثم حدثنا وكيع عن عدي كيران قال سمعت الشعبي قال يا جاء الإمام الشعبي ينا سوى إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط إذا كد أنفر ولا أمر ويسوي ذكر المتاش كودا أبنغوني كودا أبنغوني كي سوي ذكر المتاش سبو دكا كمانتا من كتب شيئا قرع ومن ومن ومن حفظ شيئا برع haka suka ce ko ko ma kuki bakar ko ma hafi zakar ko ka sa kai ma hafi zakar ya fir wa ma kuki ba ya kir qad ya qad na bil taqlid aw lil insaniya zai yi wani ba dole bane ya gudu wani hadda shi ta rubutun wani ko ba ka bane hadda wani ta rubutun wani wani zai haddace shikenan kuma ya tabbata wani kuma zai je ya rubuta shikenan ya ma gano inda ya rubuta ma aiki kawai ya ji ya wajen da littafin ya san inda ya shi yasa kaga take da kunashi suke da kunasha jota suna tara alfawaid wal fara'id suna tara alkhabaya wal dawaya in abubuwan da suke boyayyu a wasu waje in ka je ka fito da su to zama kana da kunasha inda kake tara waɗannan fa'idojin in suka taru maka sai ka iya rubuta littafi a kansu shine littafin ai al-khabayir dawaya na zartashi da littafin abin nan bada'in fawaid na ibn al-qayyim shi yasa littafin bada'in fawaid ai da kamar gori komai akwai a ciki akwai mabahis qur'aniyya tafsiriyya mabahis tajwidiyya mabahis nahwiyya sarfiyya mabahis sulukiyya nafsiyya mabahis usuliyya fiqhiyya mabahis hadisiyya mustalahiyya da akwai a ciki kaga juz'i hudu ne mabahis ne mabambanta a cikin bajari'ul fawaid haka yi ta tattara sai ta tattara sai ta tattara suka zama littafi mun gane حدثنا أبو خيثم حدثنا وكيع حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يقصدون على أخفهم بالقصد عند البعد يشي لقد رأيتهم haƙiƙa na gansu suna rubutu magabatanmu ala a kuffihi sai su rubutu a tafin hannunsu bil kasbi da kara inda al a lokacin da suke boyewa domin su kama farauta al-bu'a jam'i ne na na al-bu'a al-bu'a shine mutum ya zama ya zo ya fake domin domin ya kama farauta to idan suka zo suna farauta saboda kada lokacin su ya tafi sau shi kenan sai su samu kara dama kila da tawada a tare da su ko sai su sauri sai su rubuta abin da suka tuno na ilimi kai ya zama ya gudun musu duk da haka suka suka tara waɗannan ilmoman mu kuma yanzu nake cin gajiya da mu shine inda bu'a idan alqasab kara kara kaman kace alqalami kenan yanzu ko da baya da alqalami ana yin sa cikin adwazul kitaba akwai arisha ko arisha ne gashin kaza ko to suna amfani da gashin kaza wajen rubutu sannan suna amfani da kara sannan kuma suna amfani da ici akwai alƙalamin ici shi ne ake da ƙalamin wasas ƙalamin wasas shi ne pencil sun ce masa ƙalamin wasas shi pencil kun san wani pencil da aka yi na zamanin nan wanda yake tahowa in ya balle sai na ƙasan shi ya taho sai shi ne rasas me rasas da larabci da hausa bullet gane ku bai yi kama da bullet ba ana nunuwa a talabijin muna gani a ko bullet ne ya ɗauka da bullet haka ga yin za a gan shi ya kama da shi to shi ne suke yasa ya ce masa kalamar rafa shi kuma biyo tun da inki ne a cikinsa zubowa yanzu ta ka ce masa me kalamul hibir mun gane to shi ne duk suna cin adwatul kitaba حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيء عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال قيدوا العلم بالكتاب كتر علمي دولت يا أما أنت عارفه من يشتري مني علما بدرهم وانين تكون زي يسين علمي daga gare ni da dirhami daya dirhami dai shine dirhami dai shine shine shine daya cikin 200 zakka ka kasa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya zuwa gida ɗari biyu haka ne ko dirhami ɗari biyu shi ne nisabin zakka to ɗaya nawa kenan ba wani mai lissafin da ya lissafo miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya a kasa ta gida ɗari biyu kam bi kam nawa dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyar da ɗari biyar to haƙiƙ ta haƙa haka ne yayin nan rest kwana ba kai yin wancan ba ba to shi sai da ya tunani sannan ya faɗa to kun gani shi ne wannan ya bashi dirhami ɗaya a ce ka a wannan zamanin a ce ka ka sai biran da za ka rubuta ilimi da naira dubu biyar da ɗari misali al'imamu a sai na abdar da abbasin yana nuna mahimmancin rubutu idan kuɗin da ya rage maka shine aljihunka za ka sai biro to ka sai biro da shi ka yi rubutu haka suke ba ilimi mahimmanci حدثنا أبو حيثمة حدثنا وكيء حدثني المنذر بن ثعلبة عن عن عن عن, عن علباء قال يكو علباء عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهمين شي ما أخذ سيدنا علي يا شيء وادي في علمي إيه دقا قريني بدرهمي لا ويواي زي يزوي في بيرا درهمي لا يزوي رمتو أوجينا قال أبو خيثم يقول يشتري صحيفة بدرهم يزيد سوكيف على بدرهم لا يكتب فيها العلم يربو تئل لأتك gane kun ga wannan shi ne ina ganin nan ya kamata mu tsaya sai sauran lokacin sai mu karanta qasida sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan ma sauran hadisan mu sha takwas sha uku